السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع قلوبنا ابي القاسم المصطفى محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين المعصومين الصلاه الأصل والصلاة في اللعب نظام الأورا تفسير سورة البقرة بقى آية ميتا بإشرين لترى الطلاق مرتان wata magana tana ɗago wata magana ɗin da aka fara magana akan rantsuwa sai aka kawo wani nau'in rantsuwa shine na ila'i sai aka ce in mutum ya ma matarsa ila'i to ga mata hudu ko aure ko saki to sai aka shiga maganar saki aka ce wanda aka sake su za su yi kuma wani dako ba tare sun aure ba ma'ana na tsarki uku sai aka kawo kuma batun saki marratani saki biyu ne ma'ana sakin da ake iya dawo da mace kenan in mutum ya saki matarsa saki ɗaya zai iya dawowa da ita haka nan ya sake ta karo na biyu wato sakin ɗaya ma'ana sakin farko sakin farko yana iya dawo da ita saki karo na biyu yana iya dawowa da ita shi yasa aka ce biyu ne domin saki karo na uku ba komai ma'ana sakin da ake iya komi saki dama uku ya kan shi kenan to amma an ambaci na biyu ma'ana su biyun nan ana iya yin komi wato saki kaga uku ne da duk sama akwai wannan nasir alƙur'ani amma ainihin wanda ake kome na ɗaya da na biyu na uku ba a komi sai ce fa imsakun bi ma'rufin to daga nan aka yi saki na biyu ko dai a kame da abin sani bisa shari'a kenan don a kyautata kenan sai a kame a ci gaba da aure kenan ba za a sake saki har mutuwa ta rama bin ma'rufi a kyakkyawan dangantaka har a sake saki sai a ci gaba da zama har mutuwa ta rabu au tasirihun bi isan ko kuma tasirih yana nufin saki din ne rabuwa rabuwa in shi ya fi kyau wato karo na uku kenan idan aka yi saki na karo na ɗaya aka yi na biyu to shi kenan in ba za a yi auren tsakani ga allah a zauna a yi auren in kuma aka in kuma zaman ba zai zama da kyautatawa ba to sai tasirihun bi isan sai saki na uku kenan in shi ne fi zama maslaha don asalin saki ainihin an sa shi ne domin gyara ba domin barna ba saboda da allah ta'ala ya haramta saki ya ce in aka kulla aure sai dai a mutu to idan zama ya ƙi daɗi to ƙarshen abin a yi ta ƙoƙarin ɗaya ya mutu don a ɗan hutu in kuma bai mutu ba kila ma zuciya ta saboda cewa ko a taimaka masa ya mutu ta yi wata hanya sai zama aka samu fita aure ba lalai ya zama yana da daɗi ba in yi daɗi ya zama ba maslaha a ciki ya zama kawai rabuwan shi ne mafi alkhairi sai ya zama za a iya sai aka samu fita amma ya zo a ruwa ya cewa shi ne halas ɗin da Allah baya so a har ma aka ce har al'arshi ta kan motsa idan an yi saki a gani to amma in saki ya zama wasu na faɗin lalam in shi ne fi zaɓin mai abu mai kyau ake yi to kaga ainihin shi ce imsakun bi ma'arufin a riƙe a zawar zaman aure kenan babu sauran saki ko kuma tasirihun bi isa a rabu saki na uku kenan don an rabu an gama ba komai kenan yanzu shi ke yasa ma'anan saki biyu ne wato don wannan na uku ba kuma ba zai a dawo da ita wala hillakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'a baya halatta gare ku ku ku maza kenan ko karɓi wani abu na abin da kuka ba su da yawan masu fasara suna cewa na sadaki ne amma shi sadaki inda har aka yi duhuli an gama ba batun sadaki mace ta ci sadaki ka ci kaɗinsa da duhuli su ba wanda zai sake maganar sadaki an gama sai dai kyauta in ana zaune tsakanin mata da miji ya bata waɗansu kyaututtuka saboda ana zaune tare an ji daɗin zama ya bata gida da mota sai mata kayan kawa da sauran sai rannan abu ya ki daɗi sai aka rabu sai baya cewa a kama shi kayansa wannan maganar sa na nan tafi wala wa ataytum ihdahunna qintaran fala ta'khudhu minhu shay'a ta'khudhunahu buhtanan wa ithman mubina wa kayfa ta'khudhunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din wa akhadha minkum mithaqan ghaliza a cikin nisa kaga wannan ya nuna asarari kyauta yake ne to kuma shi ma wannan kaza kar ku ɗauki wani kar ku karɓi wani abu na abin da kuka ba su illa an yi hafa an yi kima hududallah sai in sun ji tsoron ba su tsaye da haddodin allah wato a ta yi wani na nufin a wajen saki a rabuwa ɗin nan za ta baka wani abu ne don ku rabu ko ku kawai za a rabu ne in shi ne tasirihun bisa tasirihun bisa na ba za ka ɗauko ba amma akwai wani abin da ake ce masa holi wanda ita matan takan gida ya ce ita tana son a sauwaƙe mata ba ta da bukata a ce to shi kuma mijin ce to shi dai inda ya hada zai sauwaƙe sai dai in za a ba shi wani abu to shi ma wannan in tasirin bi isa ne komi ba zai karba akwai abin da ake ce ma mubarra ya yi kama da komi hulɗi da mubarra babin su kuma hulɗi ita matan take bida da take ba ta da bukata a wurin mubara kuma duka bangarorin shi ma baya bukata ita ma ba ta bukata za a zauna ne a sasanta a kan mai za a bayar a to shi ne sa ce ce illa an yi hafa allah ya kima hududallah sai in su ma'aura biyun don ya zo da sigar tasniya ya hafa sai in su biyun sun ji tsoron ba za su tsaye da haddodin allah ba a ci gaba da zama aure wa in khiftum Allah ya kima hudura in ku ku nan ana ku mu mai nake nan ko ga tsakanin ma'aura biyu dinnan su ana ana jin tsoron ba za su tsaye da karo ilolin aure tsakani ga Allah a zaman fala juna alaihi ma fi mabtada bi anan babu laifi gare su su ma'auran biyu na abin da ta bayar da shi na fansa ta ba da wani abu za a zauna amma gaskiya a zaman da sunan shi zama ne kawai al misali ita dai bata da bukata shi yana so ita bata so saboda haka an zauna shi ba saki ba mun ce yana hannun shi ba jiya karatun mu na je mun ce walil rijal alaihi inna daraja tunda shi ke da saki ita bata da saki a hannunta to idan ya zama ita bata so bata bukatan auren shi kuma yana so sai aka to tunda ita ce bata so sai ya ce ya sake ta shine shine yake so ko ita ce bata so ita ce ba ta so shi kuma yana so saboda haka shi ba zai sake ta to amma kuma aka zauna tun da ba ta da bukata ka san za a tsaye da ƙa'idodi ƙa'idodin Allah na zaman aure ba zai yi ba saboda haka idan ku mumine tun an ce hiftu nan damirin jam in ku mumine kenan kun ga zaman wa'annan ma'aura biyu ba fa za a zama ba fa za a zauna a tsaye da ƙa'idodin aure ba kamar yadda Allah ya ce za a zauna ne ana cutar juna tunda ita ba ta da bukata to aka nan aka ce to babu laifi a gari ga ma'auran biyu na abin da ta bayar na fansa ita mace kenan ita za ta ba da fansa sai ta ba shi wani abu nan ya ce haddodin allah a nan shine haƙoƙi na auratayya hiyar hukuk wal wajibatun zaujiya hau sauran haƙoƙi da kuma wajibobin auratayya in aka ji tsoron ba za a tsaye da su to sai ta fanshi kanta kenan ta ce to in baka kaza sai ka sauwaƙe min sai ce to kawo sai ta bayar shi kenan to kaga anan ita ma kenan ta sami biɗan rabuwa amma ba da unwanin saki da unwanin saki shi namiji in ce ya yi saki shi kenan ya sallama komi da komi nasa in ya yi saki komi ba za a bashi amma in ba da bukatan saki aka kuma ba zai yi a zauna a zaman aure tsakani ga Allah ba ko ba laifi ta ce to kuma a sasanta in baka kaza ka ka sake ni so wani abin da zai ke za ta bashi ba sunansa sadaki ba ne ba sunansa saraki ne shi saraki in ta halkalam da zara an daura aure ya take ta an gama ya tafi har abada ko da ko da bi ko miliyan dukin da ya ba ya tafi ba za a sake magana shi in ka ji ana maganar saraki ainihin an kulla aure ba ba a yi dukuli ba ke to shi ne ake batun saraki amma an yi dukuli an gama saraki ya tafi yanzu ana batun cewa yanzu ana zaune ne kan ita ba ta so to sai a sasanta ba laifin ta ba shi wani amma shi ne ba ya so sai ya riƙe ta ba ya son aurenta sai ya riƙe ta ya ce sai kin ba ni wani ba kuma haka za ki zauna cikin wani to wannan ba a yin haka فإمساكم بمعروف أو تصريح بإحسان shi tun da suke yana hannunsa in ya baya da bukata shi sai saka duk mutum da suke baya hannunta in ba ta bukata sai a sasanta sai ta ba da wani to tilka hududun lahi fala ta waɗannan iyakokin allah ne kada ku ƙetare su kar ku da iyakokin wannan wannan kaga batun aure ne tsakanin mata da miji amma Allah ne ya doka ba al'adan gargajiya ba ba haka ake wa ko a garin ku ko kuma a'a Allah ne ya doka saboda kar ku ketare waɗannan dokoki domin su mutane fa kam da su kan ga ibada ga Allah shine kawai su yi abin da suka ɗauka ibadodi kamar dangin su sallah da azumi to duk inda Allah ta'ala ce ya yi yi ko bari to yin masa da'a a yin abin da ya ce a yi da barin abin da ya ce a bari shi ne ibada shi ne bauta masa wannan ko ko da aure ne ko a menene ko a ciniki ko a menene to kaga wannan iyakokin Allah ne su karku ƙetare ainihin wa man ya ta'adda hududan lahi fa ulaika humu zalimun waɗanda suke ƙetare iyakokin Allah waɗannan su ne azzalimin wanda suka cuci kansu domin ko allah ta'ala ba kyale su zai sun zalunci kawo kansu to wannan mun tarjama ne na gundarin kalmomi za mu so mu za mu so mu dan masharhi ko da dan kaɗan ya ce abdallah umar da tani yana nufin tattali ƙurraci na faɗi wannan yana nufin sakin da ake komi biyu ne domin na uku ba'ini ne ta ba'intu ma'ana ba tsoron komi na ci mana ce musu da hausa ma ce mishi ba in to an ko da ke kalma ce musalaha suke da sai a karatu an ce tabayun shine ainihin ba a haduwa fararar kenan kamar layuka biyu suna miƙe mata bayana ba su haduwa sosai to na uku tabayun ne don babu babu arabu kenan ba sauran aure shi yasa aka ce biyu ne na uku ba ba ba ba ba ba kowi a cikin majma daga annabi sallallahu alaihi wa alihi an tambaye shi aka ce to aina thalitha tun an ce ai saki an san uku ne me yasa na Allah ta'ala ya ce marrata ne me ma'anar marra da aluga me ma'anar marra marratan thumma marra marratan sauka ba ayi ayi wannan karar a sake maimaitawa shine ma'anar marra marra marra yana nufin a yi sai a sake maimaita sai a sake maimaita shi ne ma'anar marra a lugar sai aka ce to ina na uku sai ce sai manzala sallallahu alaihi wa ce au tasrihun bi isa daga na uku tasrihun ma'anar sa talaq biyu marra biyu marra biyu ma'ana a yi a sake yi a wani lokaci daban-daban a yi karo na farko a sake karo ne karo biyu ke to tasirihun biyu sa ni kuma fa menene karo na nawa kenan na uku kenan shi kuma da yadda sa aka ce biyu ne wancan ya ainihin ana iya komai wannan ko ba ko imsakun bi ma'ruf ya ce mura yana nufin muraja'a wa husnul ma'ashara kome da kyakkyawan zama a zauna hulɗa da juna kyakkyawan hulɗa tasirihun bi ihsan shi ne karo na uku ya sake ta saki na uku wanda babu riji'a a kamar yadda ya zo a wannan habar nabawi wanda majima ya kawo na majima habarin nabawi ne ka san mai wannan yake nufi cewa ainihin an tambayi annabi ina na uku ya ce ta shirin isa to kaga yana nufin kenan biyun nan ana iya zama lafiya lau a kyakkyawan dangantaka bisa ka'ida na shari'a ko kuma a yi tasirihun bi isa in rabuwan ya fi zama alkhairi sai a yi saki na uku to sai kuma aka ce ainihin to kuma ba za a riƙe komi ba in an riga ainihin an sake an ya yi tasirin bi isa in tun da shi ya sallama in ya ga cewa zaman auren ba zai daɗi ba ko shi ba ya da bukata yawa kuma dai mafi a kyawun dai kawai shi ne dai ya sake to sai shi ne tasirin bi isa to a nan ba fa zai karɓi komi ba a cikin tafsirin ayashi daga imam sadiq ya ce ainihin wadda aka yi mahulɗi dangane da wanda aka yi mahulɗi ya ce laihillu hul'aha hatta ta kula wallahi la abarro laka kasman isman wala laka amra ولا ولا أوطي عن ولا ولا أوطي ولا أوطي أن فراشك ولا أدخلن عليك بغير إذنك إن ainihin yake cewa hulɗi ba zai halatta ba har sai matar mutum ta ya kai mata ce mishi wallahi la'abaru laka kasma ba zan taɓa warware ka da mara karansu ba abin nan barin kasam yana nufin kamar zaka kamar yace la in aksama alaiha la abarrat kamar yadda zo hadisi cewa mace ta gari ita ce wanda in mutum ya rantse mata za ta yi mishi biyayya wato in abin ya gama ta da Allah kan ta mishi abin to za ta ma'ana ke za ta warware shi daga kasam ɗin ba za ta sa shi sai ya yi kafara ba to sai ta ce to ba zan ba yi man maka nagarta gara ko ko don Allah ka ce ba zan yi ba ma'ana ke kuma wala ɗaya wala ka amra ba zan bi umarnin ka ba sa komai ka ce ba zan yi wala uɗi an naka wala uɗi an na firasha kuma ba zan kwanta a shimfiɗa ba saduwa ka kai nan wala uɗi khilan na alaika bi ghairi idni kuma zan shigo zan shigo maka da duwanda na ga dama gidanka ba da izini ba bin yana cikin haƙoƙin miji akan mata za ta biya gare shi ba za ta kishin fitan sallah kuma ta shigo da izinin ta shigo masa da wani wanda bai yarda ya shigo ba ta ce duk zan maka bai za hiya ƙalar zalika in ta ce masa hakan halla kul'aha wa halla lahu ma a haza mina ya halatta ya mata hul'i kuma ya halatta ya karɓi wani abu daga abin da ya bata min mahari hawa ma zada na sadakin ta ne ko abin da ya fi sadaki wato ba wajen hul'i ba a maganar sadaki kamar yadda mace saboda haka in ya ce to ta ba shi daidai kamar kiman sadakinta amma ba ta biya shi sadaki ba ne don sunan shi kuɗi kawai an fahimta don shi sadaki ta riga ta ci amma yana iya cewa a ba shi daidai kiman sadaki ko fiye ko ƙasa da haka to idan to ta wannan fuska ne da ya halatta masa kaga ta wannan fuska kenan kawai ake yin kuɗi ma'ana a dunkule ta ina ake hulɗi idan mace ta ce da san ba ta ba wannan auren san ba ta ba wannan auren in ya ce fa idza fa wa huwa qawluhu ta'ala fala junaha alayhi ma fi mabtada bi wannan abinda imam sadiq alayhi salam ya faɗa ya ce to shine ma'anan faɗin Allah ta'ala fala junaha alayhi ma fi mabtada ba laifi gare su abinda ta ba da kansa shi in har ta ce sam ban san da aure da kai ba in ko har na zauna da kai duk haƙoƙin aure ba zan baka ba misali kuma sai ta yi to in ya kai haka nan to a nan ne ya halatta a yi kuli a nan ne kuma abin da ya karɓa a wajenta ya halatta masa wai za fa'ala zalika faqad banat minku bi tadliqa to idan ya yi haka nan wato ya karɓi fansanta ke to ta ba intu daga gare shi da saki don ana cewa shi hul'i kamar saki ne shi ma amma shi babu komai shi ma tamkar saki ne ba sai ya ambata saki ba inda ya karɓi abin da ta kawo ya wadatar ma'ana sun rabu yanzu da tamkar saki amma babu komai ba da ja'a ba a sa shi a lissafin kamar sakin da aka ce marar ne shi kul'i shi a cikin kansa shi duk da ya kama da saki duk da ma ana iya ce masa saki amma ba shi a cikin kidayen marar ne din nan domin shi duk lokacin da ya auku ta ba intu ma'ana ba zai ba zai komo da ita ba raji iman wahiya amlaku bi nafsiha in sha'at nakahatu wa in sha'at fara in ta ga yanzu ita ta mallaki kanta ta fi mallakan kanta in ta ga dama ta aure shi in ta ga dama ba za ta aure shi fa in naka harku fa hiya inda hu bi sanataini to amma in ta aure shi to yanzu ya koma ya ko za a za a lissafin hudin a matsayin saki to an fahimci wannan ko da ke wannan mahallin shi yana fito amma dai yana da wannan wannan ruwan ya nuna in mace in in aka yi koli ta biya shi wani abu sai yadda ya karba to yanzu tamkar ya sake ta amma da yake kulki ne ba zai iya komo da ita an fahimta to a lokacin in ta so in suka dawo suka daidaita ba tana idda sai a daura aure sabon dauran aure ko tana cikin idda ne sai dai a sai an sake daura aure ya sabanin saki raji'i zai ce ya dawo da ita da shi ya sake ta zai ce ya dawo da ita amma in kulki ne ba zai iya cewa ya dawo da ita amma za a iya ɗora musu aure tana idda tana iddansa na hukun da ya mata ko kuma in ta gama idda ɗin sai ce yana son ya aure ta shi ma sai a sake ɗaurawa to amma in har aka ɗaura mata aure da shi to wancan hulɗin yana matsayin saki an fahimta ran da ya ce ya sake ta za mu ce na nawa kenan yawwa za mu ce na biyu sai ce ai wancan hudu ne mace shi ma saki an fahimta wannan abin da muka karanta yana cikin tafsirin ayashi to kaga wannan wani hukunci ne na batun rabuwa hanyar rabuwa ta hanyar abin da ake ce masa hudu wadda ke mabanci kalban hulɗi a nan ba amma shi yake nan fa in khiftum Allah ya kuma hudu da Allah fala juna alaihi ma fi mafta da rabi abinda ta fanci kanta da shi ba laifi a cikin imam bakir kuma a wani raya ce ma cikin ayashi din ya ce idza qalatul mar'atu li zawjiha jumlatan la uti wa laka amra abin kulake ta ce mace ba zan bi umarnin ka wato ko duk wani umarni ba zan bi wato ko me kace kawai ba zan yi ba kawai wanda ya hada hadda ba zan makanar da kai na gari ka ba mufassira au gairu mufassira ko an fassara ko ba fassara ba ka ce to me yake dike nufi ba zan bi ka ta nufin ba za ta makana da kanta ba ne ko ba a zo ta ce ba zan bi umarnin ka ba kawai to ya ce halalahu an ma a hada minha wa laisa lahu alaiha rij'a ya halatta masa abin da ya karba a wajen na fansa kuma ba shi da komai to kun ga wannan wannan abin kwale shi ne ainihin ma'anan hul'i kenan a cikin kafi da isnadinsa daga abiji afar alaihissalam ya ce dangane a talakun maratani ya ce a talakun sunna yadlukuha liqatan sakin sunna yana sakin ta saki daya yani ala uhurin min gairi jima'i bi shahadati shahidaini wannan in ba manta ba karatun suratu talaq ya kawo ga bayani sosai na cewa an da cewa ya ashidu shahid shahidai na rijalku anan ba kawo batun wannan ba amma dai yana tare suke saboda haka ya ake saki ya mutum ke sakin matarsa yana sakinta ne a tana tsarki shine ma'anan faɗin luku na li'iddatihin a cikin suratul talaq ku sake su a iddansu ma'ana lokacin tsarkinsu sai ta yi sai ta yi jini ta yi haila ta kammala ta yi tsarki to a cikin tsarkin da bai taɓe ta ba to a ciki ke iya sakinta shine ce ala uhurin min gairi jima'in sannan kuma zai sake ta ne bi shahadati shahidaini da shaidan shaidu biyu ya ce shaidan shaidu biyu adalai zai sigan saki zai ainihin akwai sigan saki da kamar yadda ake sigan aure zai insha'in kalmomin cewa shi wani kaza ya saki matarsa wanci kuma shaidu na shaida a wannan lokaci namu kamata ya yi ma a je mahukumta ainihin a zo da malami mai rawani wanda ya san hukunce-hukunce ya karanta masa hukuncin allah dangane da wannan sannan a kawo shaida guda ɗaya daga ɓangaren ita matan ko mahaifinta ko wani daga danginta da kuma shaida guda daga ɓangarensa su zo su zauna a karanta mishi amma hukumta kaji kaji kaji kaji abinda saki yake ne sannan a ce to yanzu ka faɗa ka ce ka saki sannan sai ya ce to ya saki ya saki matar sannan sai kuma a kawo takarda ya sa hannu ta sa hannu shaidu su sa hannu a aje kwafi a mahukumta sannan a ba kowannen su kwafi kowa lura ba wannan a wannan lokaci namu haka ya kamata yi kuma haka akan yi a wayansu wurare inda suka san makaman shari'a mu nan mutanen mu nan suna al'adar gargajiya kawai sai mutum shi kadai ce ya saki sai wasu a ce ya yi to na tsane nake wanke ku bayani akwai bayan da ni na yi na shafa an ce ni kuma da ni ke da iko ni da abin da zan yi da zai wuce haka ba fa na ce muku haka aka ce a shari'a ba ni ne nake ganin inda ni ne sai in ce sai an raba goron saki a nan kasan tun kamar yadda ake raba goron ɗaura wani a ce mene wanda ai goron saki ne wani zai saki wace subhanallah ta Allah sauki sai a tara mutane a ce to wani kuma shaidan ya hau kansa ga shi kuma zai yi abin da allah baya so to allah ya sauke masa to kai kuma tun da kai gaula tun da shi ɗin ya kanka ai sai ka faɗa ko sai ce ni ne sai a shiga la'ila wasu ma har su fashe da kuka a fashe da kuka jikinsa ya shiga na saki su ce la'ila a shiga to in ya karata da ya iya faɗa to shi ke tunda yake ainihin ai aure su mutane sun ɗauki sigan saki kamar wasa ne in dai ana mutum zai ce matarsa na sake yake ta sako to ashe in ya ga wata mace tana tafiya yana iya cewa na aure ki ta kawai tana tafiyan ta kawai ce hawa na aure ki ta ce sai ta shiga kuka ya aure ni kuma to in dai har zai ce na sake ki ta sako ya kamata ya zama na aure ki mata aure tunda ya aure akwai yadda ake ka'idan yadda ake kulla shi da siga da haka ma shi ma suke ana mashi shi ma da siga shi ka san gobe an yi mutum mace mace tana wucewa ce ya aure ta aure ai kaga da an yi rikici to sannan sun mai ya da'uha hatta tamdi a ƙara'uha sannan ya ƙyale ta har tsarkokinta ya shushuɗe fa idza madat aqra'uha in tsarkokinta ya shushuɗe faqad aqra'uha ne yake aqra'uha ko qur'a qara ɗaya ne ko bai ce qur'atuha ba faqad banar min yau to yana da yawa nufin qur'a qara ɗaya ne idan tsarkin ya shuɗe bayan ya ce mata ya sake ta a cikin tsarki ya kyale ta tsarkin ya wuce to in yi tsarkin ya wuce ta bayan wa huwa khatibun min al-qutaba min al-qutab ya zama mai kudu ba kaman sauran akara mai yawa akara yana nufin tsarkokin ta uku din don kamar da muka karanta baya ya tarabbasa bi amsuna salasatu quru yau shine ya zaci mana sannan ya kyale ta in ya kyale ta har qur'o'in ta uku suka ciccika ko to ta ba intu da gare shi yanzu shi ya zama wa huwa khatiban yana yana karanta abin abin da Abu Ja'far alayhi salam ya faɗa imam imam Bakir kenan alayhi salam ya ce to ya zama mai kiɗi ba kamar sauran masu bidan aure yanzu in sai dai ya zo kun bayan in ya bari har idan ta ya ƙare sarasa ta ƙuro ɗin nan to yanzu da shi da sauran mutane a jinabai duk ɗaya to kuma kamar yadda muka sani ainihin a cikin suratul talaq an nuna wannan akra ɗin nan in saki raji ne a gidansa za ta a ɗakinta za ta inda take zaune a yayin da ke a ana za ta ci gaba da zama kuma ana lissafta ta a matsayin ita matarsa ce kuma ma zai iya ganin ta ba hijabi kuma ma za ta iya caba masa abu sai dai haka za ta gama idda tana zaune to in ainihin iddodin suka ƙare wannan akara uku suka ƙare to ya zama bare ya zama bare ya zama ajinabi a wajen wannan da nasa alkurani suratul talaq su zauna a gidajensu kuma aka ce kas su fita kar ku fitar da su su ma kada su fita wannan umarni ne Allah ba kuma Allah ba yana wasa da kai ba shi ma kan wance Allah ta'ala ce tilka hududul yakokin Allah to kome din nan kuma har wala yau duk yana cikin suratul talaq ya nuna cewa in zai komar da ita zai komar da ita ne kawai an sa shaidu a saki ne shaidu adalai a saki aka sa ba a komai ba su ama sai suka ce wai a raji aka sa shaidu amma saki ba suna yi ba shaidu to kuma ko da hujjan hankali ko da mun ce muku ga nasi muna da nasi da ya nuna kuma wani abin da ke karanta muku ya nuna shaidan a saki mu muna da rawaya akan haka to mu kaddara su ba su da rawaya akan haka don ba su dauka da sauki addini daga inda aka ce a dauka ba sai mu ci musu to in kuna da ko kawo hankalinku da saki da kome wanne ne ake so wanne ne ba so ina da tambaya da saki da kome wanne ake so kome ake so ana son saki to shi ne aka tsaurara shi aka ce a masa shaida kome kufa wasu suka ce wani mutum zai komar da matarsa wai sai ya shaida shaidu to idan da tsakan dare ne fa karfe biyu na dare sai ya tashi zai shiga ɗakin a gidansa a gidansa dama a gidansa ne sai ya je ya kwasa musu malam bala da tanko kofa ya ce ku zo zan zan koma da laminde ciki tsakan dare karfe biyu sai ya shiga kawai ta komo komo an gama shi ne hikimar ta zauna a gida ta yi ta idan don tana matsayin matarsa da zaran ya shiga ɗakin da an gama a me ya kawo ka ne a hada Allah ya haƙuri kuma yin can shi ke kuma ba bukatan shaida wajen komo sam a wajen saki ne ake bukatan shaida don shi idan aka ce sai ka sami shaida in ma fusata da yin mutane mai suke sake sakin da suke na al'adar gargajiya ba na addinin musulunci cikin bushi suke kawai ɗan abu abu ya suke ta ya suke ta ba ba wa ratsa mata kaya ba ta ya suke ta alhali da an ce masa sai an shaida shaidu biyu to yanzu sai ya je neman shaida ni ji malama ne ne ne ai shaida nake so ka shaida me ai wallahi zan saki ina da ka nemi wani sai ya je wajen yana neman shi kafin ya sami shaidun kila ya huce to ballantana a ce za a je mahukumta ne har a karanta masa ƙa'idodin saki kaga lokacin zai ga saki zai wahala amma ƙarfin saki sakin da mutane suke na al'adan gargajiya kawai suna yi ne cikin fushi wanda a wajenmu ma san sakin ma bai ba san ba ma saki ba ne mutum ya fusata ya ce ya saki mata sa san bai ta sako ba tana na matarsa amma biyan sake-saken haka nan saki to sai yanzu in har ta gama idda a ɗakinsa to yanzu za ta sa hijabi ta za kuma ta bar mishi gidansa yanzu kuma shi ya zama ba yanzu ta ta bayan to in sha'at na ka har in ta ga dama ta aure shi in sha'at fala in ba ta ga dama kuma ta aure shi wa in arada an yuraji'aha in ya so ya dawo da ita ashhadu ala rij'atiha qabla an tamli atraha ya shaidar cewa ya dawo da ita kafin tsarkokinta uku din nan su shuɗe fatakuna indahu ala tadliqatil madiya sai ta zama tana tare da shi yanzu ya dawo da ita amma akan sakin baya wato inda dacin da ya sake ta sai tana cikin idda sai ya dawo da ita to yanzu yaya ta yi kace ma aika shi ka ce za a yi shaida sai mu ce eh ba laifi da yi shaidar mu mutane amma ba sai ya shaida zai zai koma in ya koma cikin tsagar dare ya da safe sai ce an bar a yanzu an komai an waro an gama amma shi shi sakin ba zai yi ba sai a gaban shaidu an fahimta shi saki ba za a yi ba sai a gaban shaidu amma komai ba bukatar a kira shaidu a yi a gaban su amma ana bukatar a sanar cewa an komai in ba ka ba kaga za a ɗauka ba ta da miji sai ce ai ya koma da ita an gaba to idan idan ya komo da ita tana cikin idda kafin salasu ta kuro ya ƙare to yanzu ta koma a matarsa amma an tsunka igiyan aure ɗaya قال وقال أبو بصير على عن ابي عبد الله هو قول الله عز وجل الطلاق مرتان فامساكم بمعروف او تسريح shine ce wannan shine ma'anan at-talaqu marratan kaga wato kenan yanzu in in ya dawo da ita a lokacin da take idda sunanta ne yanzu matarsa to amma ya tsunka igiya ɗaya to wata rana in ya sake irin wannan an fahimta to ya sake tsunka igiya ɗaya in in ya batta ta gama idda sai dai a ɗaura wai in kuma tana idda ya komo da ita za ta koma tsayin matarsa amma yanzu ya yi mara tani ɗin tsoron da ya sake na ƙarshe shi ne tasirihun bi isa tun da yanzu an ci ainihin fahim sakon bi ma'arufin auta su ran da ya sake na ƙarshe ta bayan wannan ba za ta zauna a gidansa ta yi idda kuma yanzu ba za a lissafta a cikin matarsa tunda ta bayi yanzu za ta yi idda amma ba ta a lissafin matarsa saboda haka za ta masa hijabi to wannan kenan a cikin tafsirin Ali bin Ibrahim a talaq maratan fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan yace hiya thalitha wa huwa talaq sunnah wato tasrihun bi ihsan din yana bin saki na uku kenan shine sakin da ake cin sakin sunna a cikin tazibul ahkam daga zurara daga abi abdullahi alaihi salam ya ce wala yarji'u rajulu fi ma yahabu limra'atihi wala lamra'atu fi ma ta'abu li zawjiha hiza aw lam yuhaz alaihi sallahu ta'ala ya qulu wala yahibu lakum an ta'khudhu min mimma ataytum shay'an shay'a wannan kuma ya koma fassaran inda an yi rabu din ba batun ya karɓo wani abu ko ita ta karɓo wani abu yawa kaga anan a cikin ruwayan imam sadiq ya alayhi salam ya kawo ita ma ba za ta karɓi wani abu ya ce wala ya riki rajul fi ma ya habu limra'ati namiji ba ya komawa ga abin da ya ba matar sai kuma ya ce ba ni kaza tun da mun rabu yanzu ba ni kaza wala mar'atu bi ma ta habu zawji ita ma mace ba za ta ba ɓaci abin da ta ba mijinta ba za ta ce tun da mun rabu ba ni kaza na in ta ba shi wani abu hiza allam yuhazz akwai abin da muke mishi ce mishi hauzi haza aulam yu haza a wani waya hauzi shine abin ya koma hannunsa kamar koda ya ce ya bata bai kai ga hannunta ba al misali ya saya mata mota amma ba kawo ba ta yi hauzi da shi saboda haka dole ya je biya ko ba lura ba to ko ya shiga hannunta ko bai shiga hannunta ba ko ta shiga hannunsa wato abin da ta bashi ko abin da ya bata to ba wanda zai in an rabu ba a karba ba a da komai akan kyauta nan ya kara da hai ita ma abin da ta bashi don an rabu ba za ta yi komai akan kyauta alaysa Allah ta'ala ya qulu wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'a shi Allah ba ya ce haka nan kar ku karɓi wani abu abin da ku kuma ya ce wa in tibna lakum an shay'in minhu mafsal fakulu hani amariya yau to kaga an ce aini idan idan mata suka ba mazajin su wani abu da dukiyoyin su nan na sadaki ya zo to su ci hani an mari'a ma'ana kaga ita ma mace ta kan ba mijinta kyauta mace ma kan ba matarsa kyauta to in an yi rabu ɗaya ba ya karɓa kowanne ba ya karɓa kyautar dai wa hada ya zuru fi sadaki wal hiba yawa to kaga wannan ya warware ma magana wa hada ya zuru fi sadaki wal hiba wannan ya shiga cikin sadaki da kuma kyauta sawa'in a lokacin sadaki ne hada hadda kaza ya bata dama nata to ko ya bata kyauta ne a cikin kafi wannan mun karanta a tazibul ahkam a cikin kafi ma akwai ruwaya cikin irin wannan to biljimla kun ga fasarorin nan da muka samu daga ruwayoyi sun nuna mana ma'anan abin da ake nufi a sarari cewa abin nufi shine mutum yana tare da matarsa suna aure sai ya sake ta a wani lokaci sai ta yi idda salasatu ƙuru tana cin idda sai ya komo da ita in ya sake sakinta wata rana to ya yi na biyu to daga nan wani biyun yana iya komawa da ita in yi na uku ba zai iya komawa da ita shi ne ma'ana addala kuma rata to sai magana ta gaba فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره إن يسكيت كما kun ga bayan marata ne din nake bayan so biyu in can ba an ce auta siruhun bi isan ba to ran da ran da ya tasiruhun bi isan din ne yayi na uku ke to ba za ta halatta masa ba min ba bayan saki na na uku kenan hatta tankiya zaujan gairu har sai ta auri wani miji ba shi wannan wani hukunci ne a mutu idan mutum ya saki matarsa karo na uku ba aka ce ba zai iya dawo da ita ba ya samu ya sake aurenta aka ce ha bai sa mai sake auren ta ko min daɗe wanda ta yi ba ta da miji kuma zai ba dai shi ya sake auren ta ko ta yi zaman ta ne ta yi shekaru ba ta yi aure ba ba zai sake dawowa ya ce ya shiga cikin masu bidan aure ba har sai ta auri wani mijin ba shi ba aure sahihi da'imi ba munkadi ba kuma an yi dukuli sahihi ƙa'ida ne wannan da yana cikin ruwaye za su za mu karanta ainihin nufin auren nan dole ya zama aure ne sahihi kuma aure ne da'imi ba munkadi ba kuma an take ta taku sahihi to shine in in yana iya in in mijin da ya aure ta na biyu bayan an sake ta uku in suka rabu ko kuma ya rasu yanzu ta zama rasiyar miji to shi wannan mijin da ya sake ta uku yana iya auren ta bayan ta aure wani bayan ta aure wani sun rabu ko ya rasu to shi ne fa in tallaqaha to wannan kuma magana ya koma kan saki raje an fahimta ba wannan an ce fa in tallaqaha na farko an ce fa in tallaqaha marratan thalitha ba'da al marratayn wannan ko na biyu fa in tallaqaha na biyu athani aw mata anha shi miji na biyu ya sake ta ko kuma ya mutu an fahimta ai to fala junaha alaihima an ya taraja'a ba laifi gare su su biyun nan su sake dawowa su sake aure da sabon kulli da sabon kulli ba rija'a ba an fahimta ai yanzu ta aure wani mutum aure sahihi ya take ta tako sahihi sun rabu bisa ka'idan rabuwa hatta idda ta gama koko ya mutu ta yi masa idda mafati ta gama to ba laifi shi mijin da ya sake ta da can sau uku a lokaci daban-daban yanzu ya dawo kuma ya ce to ko a sake yin aure to ba laifi gare su sake koma su sake aure in zanna an yi kima hududallah in sun tsakankance don zanne yana nufin yana zuwa da sakankancewa ba da ma'anan zato ba yakan zo da ma'anan zato yakan ma zo da ma'anan yaƙini a nan yana nufin menene suna zato sun tabbatar sun an suna zato ne ai ba ba bukatar masu sake auren shi kuma ko mun sake auren ba irin abin da kika yi da nan shi za ki sake kai ma abin da za ka yi ba akwai bukata a sake ba a ce a bari amma in sun yanzu sun ce a ai yanzu mun ga kurakuran yanzu za mu yi aure ne kuma ba za a koma ma irin abin da aka yi da shi kaga sun ma'ana sun sakankance yanzu za su bi ƙa'idodin Allah a zamantakewar aure to in suka yi in sun tabbatar za su zaman aure yanzu to babu laifi su dawo su sake aure wa tilka hududullah kaga wannan ƙarar maimaita waɗannan fa da aka gaji an faɗa ɗin nan iyakoki ne na Allah yi bayyano hali ƙaumin alamu ya bayyana su ga mutanen da suke sani su gane wato ainihin al'amari ba ana yin su ne da ka ba ana yin su ne bisa ƙa'ida allah ya ce a yi kaza a yi ya ce a bar kaza a bari na'am aure kamar da muka sani a ɗabi'a ta koyar da aure domin in bisa ɗabi'a in ba auratayya mutane za su zama karazu bake nan kamar dabbobi kuma al'ada ma ta koyar da aure al'adun gargajiya da aka sani suna aure a kowace irin al'adu ne wani lokaci muka yi wai a china akwai wasu ƙabilu da suke wani irin zama kamar ba aure suke ba ko kuma wani irin nau'in aure wanda ainihin matan su sukan zauna ne kawai ba su da miji sai idan dare ya yi sai maza su bazu su shiga neman gidan da za su kwana mutum ya je gida zai shiga ya ga takalmi to wani ya riga shi sai ya je gida na gaba a china suna da wata kabila yar karamar kabila da suke wannan yoyewa a wani tsauni amma ban da aka bar duk kabilu da muka sani suna aure akwai akwai shi al'ada to amma yanzu abin da ake gaya maka abin abin da ake gaya maka anan an ce maka al'adan gargajiya ne an ce maka ɗabi'a ne an ce maka dokokin Allah ne ƙa'idodi ne na Allah saboda haka bin su ibada ne saba musu saba ma Allah ne mu auren mu aure ba ba bisa ɗabi'a da al'ada muke muna yi bisa shari'a mu auren mu addini to dangane da bayan an an yi saki na uku wani aure ya shiga tsakani yana iya yiwuwa a zo a sake aure ne ya ce fala ta hidu lahu min ba'du dan talaq maratani yana nufin fa in talaqa haya yana nufin bayan biyu din nan na uku kenan to fala ta hidu lahu min ba'du wato ya sake aurenta bayan saki na uku ba zai halatta hatta tankiya zaujan gaira har sai ta aure wani miji ba shi ba fa in talaka in miji na biyu wanda ya aure ta ya sake ta ke ko kuma mu ce ko mu kaddara ko ya mutu kai masa idan mafati sai aka ce to ba laifi idan su ko musu sake aure sai ma'aure marata in sun sakankance cewa za su tsaye da ka'idar aure yanzu wayannan iyakokin Allah ne ga mutane masu fahimta ya alamuna ya famuna wa ya alamuna bi maqtadal ilm wa ya amaluna kai wanda suke sani su fahimta su aiki da ilmi duk haka ne su ake bayyana ma na ga faɗin wannan ne duk mu anan gaskiyar magana shine mutane suna karatu ne kawai su tabin al'adansu su tabin al'adansu kuma abin da kai ce har wanda suke wanda suke karantar da su su sai su rika musu hukunci da al'ada sai a zauna ga zahirin alkur'ani ga abin da ya ce amma kuma al'adar mutane ba ka suke ba sai su yi al'adar ba a cikin kafi an tambayi imam sadiq alaihi salam dangane da mutumin da ya saki matarsa sakin da baya halatta ba ta halatta gare shi har sai ta auri wani sai wani ya aure ta amma aure mun kaɗi to ya halatta ya aure ta ya ce la hatta ta huwa fi mithl ma kharajat min sai ta fitar daga shigen abin da ta fitar daga gare shi ba aure ne da'imi ba suka yi to sai ta yi da'imin shi a yashi ya ƙara da faɗin ƙala Allah ta'ala fa in talaka fala juna alaihi ma an ya taraja in danna an yuqim hudud Allah wa tilka hudud yace wal mut'atu laysa fiha talaq auren mut'a ko munkadi ba saki a cikin shi saboda haka nan ko an ce fa in talaka a cikin kafi daga Imam Sadiq da dangane da mutumin da yake sakin matarsa sakin da baya halatta ya aure ta sai ta auri wani sannan sai wani wani mutum ya aure ta amma sai bai duhuli da ita ba aka ce to yana iya aurenta sai ce la har sai ya sadu da ita nan ya faɗi kalman da mutane masu kamfan hatta hatta ya zuƙa usairata aka yi ce wato ma'ana har sai ya take ta ta kusahihi idan aka kulla aure kawai sai ya sake ta ba su sadu ba za ta halatta ma wancan ba za ta halatta wannan mun fara illa iyaka muna tabbatar da shi ne da cewa ba ra'ayi ba ne ruwaya an fahimta a cikin hisar daga amash daga ja'far bin muhammad alaihi masalam imam ja'far sadiq kenan ya ce hadihi shara'i'uddi waɗannan su ne shari'o'in addini ƙa'idodi da aka gina har ya zo ya magana mai tsawo har ya zo inda ya ce wa in ɗullikatil mar'atu li'iddati salasu marratan lan tahilla lizawji hatta tankiha zawjan ghayra in an saki mace saki na a idda ya bisa ka'ida kenan har so uku daban lokuta daban-daban salasu marrat har so uku daban-daban to ba za ta halitta ga mijinta ba sai ta auri wani miji ba shi wa ƙarƙar har wala imam imam imam jafar sadiq alaihi salam ya ce ya ce da mutane ita ko ta zuzar mutsallakati sarasa fi mawdu'in wahida fa innaha fa innahunna zatu azwaj ku kiyaye auren waɗanda matar da aka sake ta sau uku a lokaci guda matan da aka sake su sau uku a lokaci guda ku kiyaye su domin suna da miji har wala wannan wannan wani abu ne da ke daban al'ajin da hukuncin hankali ga mai hankali da hukuncin shari'a zahira a ce wai an zo an ce in mutum ya ce ma matarsa na sake ki saki uku wai ya zama uku wannan gaskiyar magana tsaban wauta ne da hauka hatta da wannan ba hankali a ciki sam ya saba ma hankali ta ina ne zai zama uku in haka nan ne in na ce jata su binka 33 ka ce su ba'an 33 mai ya kamata ka ce su ba'an dala salasa wa salasi har ka gama maimakon kai ta ja su ba'an dala su ba'an dala salasa wa salasi alhamdulillah salasa wa salasi Allah ka fara salasa wa salasi yayi ashe in ka ce abu kaza so kaza ko ma ce kawo naira dubu sai ka kawo ba ɗaya ce dubu sai ya zama naira dubu da baki don hankali ba zai karɓi wannan ba amma abin mamaki wasu mutane suka karɓe suka tsaya kuma tsayin daka akan cewa mutum ya ce ya saki mata da saki uku a kalma ɗaya wata suka saki uku ya saba ma zahirin alkur'ani ya saba ma sunna annabi amma suka tsaya tsayin daka suna da wani annabi banda annabi muhammad ya yi hukunci da wani amma ki irin wa'in mutane su suke cewa muna daukan a'imma dinmu a matsayin annabawa alhali ba wani annabi ba ba wani imam a cikin a'imma dinmu da ya taba warware abin da annabi ba suna gaya mana abin da annabi ya ce ku ko na ku wannan warware abin da annabi ya faɗa ne amma kuka rike wanda duk ya rike kalman wani mutum wanda ya warware abin da annabi ya faɗa ya rike shi manzon ƙarshe ba annabi Muhammad Allahumma illa in an yakuna shine hatimul anbiya ba Muhammad wannan abu daban al'ajabi suka tsaya tsayin daka akan cewa tun da dai wani ya ce in an daga yau in mutum ya ce ya saki mace saki uku a kalma ɗaya waya zama uku shikenan waya zama su ya zama islam a wani ke gama ya ji wani program an ta tas'al wal islamu yujib an ta tas'al wal islamu yujib aka ce to saki uku a kalma ɗaya saki uku ne sai mutumin ya bayyana ya ce eh zamanin annabi a wani wanda ya haka nan annabi ya haushi da faɗa ya umarce ta da ta koma ya ce tun ina nan za ku fara irin wannan zamanin wane kuma shi ma haka ne amma zamanin wane ya ce daga yau duk wanda ya ce ya saki matarsa saki uku to ya zama saki ya zama saki uku saboda haka yanzu duk wanda ya saki matarsa saki uku ya zama saki uku al-islamu yujibu to wannan islamun din wane kenan islamul muhammadi tambaya musulunci ra'ayi ne ko wahayi ne wahayin wa aka yi ma Muhammad sallallahu alaihi wa to shi hukunci wani ya faɗi ra'ayinsa ka ce kuma ra'ayin na addini abin al'ajibi wallahi to shi ke yana imam jafar sadan cewa ku kiyaye auren wanda aka sake ta uku a kalma ɗaya har wala ka'idan saki kamar da muka ce ana ana insha'in sa ne a gaban a gaban shaidu ana insha'in saki ne a gaban shaidu har wala yau in ba ta haka na aka yi sakin ba shi ma bai yi a cikin uhur a da insha'i a gaban shi saboda haka in mutum ya rubuta takarda da shi da ya rubuta takarda ce ya saki matarsa a takarda da ya hura bege da duk ɗaya ba saki ba ne an yi wani ana tambaya wai an- wai wai wai wai wanda ana tambaya cewa wani lokacin da mobile din nan ya fito to shine nan wai wai wani ya rubuta matarsa text ya ce ya sake ta wai ta saku shine aka tambayi wa'yansu malamai suka ce lallai ta saku tun da yake dai wai rubutu ne shi kamar yadda yake ewa da rubutu to shi ma text shi ma rubutu ko email shi ma dai rubutu to amma ka sami im- eh, baji afar ya ce lallai ba saki ba lallai ba saki ba haka nan kuma haka kazalika ma wani ayawa shi yana ganin shi shi shi malami ne yana bayani ne wai wani ne ya saki- ya- ya ya buga waya gida sai sai matar ta ɗauka sai ya ce mata kawai ya sake ta waya ta haji ne sai ta bugo waya irin lokacin mobile bai fito ba irin na gida ɗin nan sai ya sai wat- sai matar ta ɗauka sai ce ya sake ta kawai shi ashe yana son ya yana da mata biyu da uwar gida da amarya ashe yana son ya saki uwar gida ne ashe sai amarya ta ɗauki waya to wai ta su ko zai ce ta su shirme shirme a a dokan wane ba a dokan da Allah ya sauka ma annabi insha'in saki ake a gaban adilai biyu lazim su ba ka dole wannan duk ba saki ba ne da ya rubuta takarda da ya- da- da- da- da ya fusata ya faɗa da fatan baki duk bai zama saki ba ko shi da ita ko suka ce kuma kun yi rubuta ko ya bata ko ya ba wani daga cikin dangin da duk tasu to duk duk duk duk duk daga ina suka samu wannan shi addinin in ra'ayi ne oke it means cewa annabi addinin bai cika ba ko kuke cika shi kenan da ra'ayoyinku amma in wahayi ne sai ku kawo mana hujja daga wanda aka saukar ma addini ko ku kawo mana hujjan cewa wanda aka saukar ma addini ya ce baya na ga waɗanda za ku in wanda kuke cewa sun ce ɗin ko su ma annabi ya ishara da cewa su ma annabi su ballan sana a ce a ƙarara ga annabi ya magana wani a daga baya a zo a warware na annabi ku ce wa yayi nan yin eh, har wala yana a cikin man la yahduru faqi yana cewa ah, wa- ba- dangane wa la tusqu hunna dararan da ta'taru kar ku rike su don cutarwa ba makaranta wannan ba ko wala tumsiku hunna dararan da ta'taru to shi kenan wannan wannan wannan wannan yana gaba ba mu karanta ba. Wa- wa idza tallaqtumun nisaa fa balagna ajalahunna fa amsikuhunna bi ma'rufin aw sarhuhunna bi ma'ruf wa la tumsikuhunna diraran li ta'tadu wa man yaf'al dhalika faqad zalama nafsahu wa la tattakhidhu ayati llahi qudwa واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم to wannan a gurguje shi ma da yake lokaci yayi nisa wannan zan zan fasara gundarin kalmomin kila in in- in sharhi a biyo mu ba yace idan kuka saki mata suka cika ajalinsu ma'ana iddodinsu kenan iddodinsu ya ƙare kenan shine sarasa ta kuro kamar yadda aka faɗi baya to ko munan fabalagna ba ya cika ne ba yana nufin ya nufin cika kamar yadda ya kan zo alƙur'ani da yawa haka nan ana nufin kamar inda aka ce idza qumtum ila salati faksilu kaza kaza kaga yana nufin eh, in kun yi nufi kenan da aka ce idza qumtum idza aradtumul qiyamah to wannan fabalagna ba yana nufin in ya cika don ya cika an gama in ya kusa cika kenan kafin ya cika ko ba lura ba in in idda ya cika za a iya dawo da ita yawa in bai cika ba ba- ba idan sai aka ce fa amsiku hunna bi ma'rufin aw sarku hunna bi ma'ruf to ku rike ku rike su da ma'arufi abin da yake mai kyau wato in kuka ga cewa kafin idan ya kare kuna da bukatan a ci gaba da aure sai ku dawo da su ko ko me kenan ku dawo da su bi ma'arufin da abu mai kyau in kuna nufin kenan za a kyautata kenan ne ya ce raji'u hunna bil husna qabla intaha al idda ku dawo da su da kyakkyawa kafin idda ya kare ma'anar sa kenan kar ka ce idan balagana ajira wanda ka ce in ya kare kafin ya kare ake yi to ku dawo da su amma in dawon ne bi alkhairi aw sarruhunna bi ma'ruf ko kuma ku kyale su sarruhunna nan kenan ku kyale su shi ma bi ma'ruf in shi kyalewan yafi yanzu tana idda idda ya kusa karewa in ya kare aure ya kare to kai sake raji ke sai ka ga cewa to in aka inda dawo da ita kila a ci gaba da zama lafiya ba kila dama ainihin tsawatarwa ne sake kila wani abu ne wanda yake ya janyo dai take yi wanda ke gani ba za ka daure ba daure ba kuma yanzu da ita ta dauke darasi zai ce to shi kenan sai a dawo a ci gaba da zama aure lafiya ko kuma kyale ta ta gama idan ta lafiya lau wala tumsikuhunna dirara la ta'tabu kar ku rike su dun cutarwa dun ku ci shigi wato kenan baya baya nufin aurenta yana son ya hana ta aure in ya ga idda ya kusa karewa sai ce ya dawo da ita sai ta zauna haka nan kawai sunanta mai miji amma ba ta da miji sai wata na kuma sai an daɗe ce to ya ma sake sakinta sai tana cikin idda sai ya ga kusa karewa to ya ma dawo da ita to kare haka nan don ya ce ai sai na don gaba ki wahala kafin ki aure sai kin ci uban kare haka waman ya far zalika faqad waman ya far zalika zalika faqad zalama nafsa wanda ya aikata haka nan ya zalunci kansa wanda ya yi rike matarsa kenan ya dawo da ita amma ba yana nufin zaman aure bane yana son ya cutar da ita ne ana ta aure bane wala tattakhidhu ayati llahi huzwa kar ku riki ayoyin Allah kayan wasa kar ku istizadi ko ku dauke shi ba ba bakin komai ba don Allah ne ke magana ba wani ba da shawara ne wani yake baka wanda kake ganin girman sa zaka ga dauke shi da muhimmanci daidai gwargwadon da kake girman mai ganin mai maka baka shawara in shawara ake baka to Allah ta'ala ne yake magana wanda ya halice ka kar ka dauki ayoyin sa da wasa واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به كما تنا نيمو من الله أكنكو لابن دي سوكر مكو أن لتابي ده حكمة ينا مكو أدري شيء ما كبس سننكو ما غزا مسألة أدن غرغاجيا دبوري لا تشان أنك جي إذن أبن دا أكي أجاهلية كاي باكين غير سبحان الله كل كي منن عايز أنا جاهلية أما سو جاهل أكتش متين سكي ما تسكي تاي وتا غوم شابي ba ba ba, ba kafin ta yi aure kuma za ta yi wani irin zama ne wani abin kyama in kuma mutuwa ya yi sai ta she shi ma sai ta shekara ainihin ko ba wanka ba wanki har ma idan ainihin ta cika shekara za a ba ta tsuntsu ta sa a al'aurarta sai ya mutu saboda wari al'adu biyagun al'adu daban-daban in ka je da jahiliya suke nan ma haka nan ka duba wanda suke ba musulmi ka ga irin kwamacalin da suke abin ta kai ci irin wannan kwamacalin da suke sai a musulmi su kwaso suna yi duk da su suna da hikima da aka karantar da su da wahayi to da ba dun neman Allah ba da kuma kuna nan kuna ma wazanci ba kusa mai daidai kuna al'adun gargajiya abubuwa duk su caccakuɗe su kirkice muku to sai Allah ta'ala ya bisa ni'imansa ya shirya da ku kuma yana ce muku ku yi kaza ku bar kaza bisa abin da ya sani maslaha gare ku duniyan ku da lahirar ku wata kullaha wa alamu anna Allah bi kulli shay'in alim ku ji tsoron Allah kuma ku san Allah fa ya san komi domin ainihin wannan kuma kaga ai ku kai batun cewa a ji tsoro saboda tunda Allah ya sani zai zai kama ka da abin da ka aikata to na yi wannan da sauri da sauri ban san ko an surawoyi a gurgurci su ma za su iya shiga ba don azu na fara kawo wani irin wannan sai na ga cewa ya shiga wannan ba nan yake cewa